Yake gaba ɗaya sai malamai sun kasance sai an ƙara karatun komi cikin zaure sannan a ɗauko Buhari a karanta ta baurukan. Ba wai kun kai a yi aiki shi ya ƙare shi ba aiki a kai da shi ba. To alhamdulillah sai shekarun da bayyana wasu malamai Allah ya kansa ya saka musu alkhairi sai sa abubuwa shabab suka dawo ga wannan ilimi mai albarka wanda dama can an kasance ana kara su karan fasaro a kallon mai alƙali ga wanda wani malami ke cewa to shi ne alhamdulillah malam gashi kawai da malam sai da ya ishara ɗazu malam alhamdulillah muna godiya ga Allah ba don gabansa ba ni'imar da ya muna lafiya malam Najeriya samun waɗanda suka karanci hadisi digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku sannan bakin ƙwarewa da gogewa ga littafan da ya wallafa a kai da waɗanda aka yi ta hakikat wanda ni'ima ce Allah ya malam da ita muna fata Allah ya karɓa mai abin da ya bashi ikhlasi mu ma ya ba mu ikon bin bayansa to wannan sai ya ba mu wata dama wadda nadira ce malam cikin abin yake ciki ya tashi ciki ya tashi abu ne haka da ina kira ga yan uwa ɗalibai mu kaskada kunnuwan mu mu ba da kula ta musamman don da abin da malam insha Allah zai faɗa ala ilmi ya ka sa kuma ya yi mubashararsa ba wai magana ce ba can karantawa ya yi theory ko da tura ka siya a'a theory da practical ma'ana aikace an yi ya san waɗannan abubuwa da haka ina ganin wani abu ne mu gode ma Allah musamman mu ɗaliban nan gusau samun irin wannan kuma insha Allah da abin da yayi na rubutu da na kuma kasar za mu kokari mu ƙara tabbatar da su don mu ƙara ma ɗalibai su ci gaba da wannan bayani irshada da zai sannan alhamdulillah dan uwa mana sa'id mun san shi wannan al'amari shi ma alhamdulillah yana da musharaka a cikin wannan abu kuma yana da wani abu haddi da rabo ka karfafa yara akan wannan al'amari alhamdulillah shi malam sai shi da yi ta'aliki gwargwado ga abin da shi malam ya gabatar da fata Allah ya masu jagoranci kuma ya ba su hikima sannan kuma ya ba mu ikon kyakkyawan saurari na agaji da suka zo da farin kaya da kuma masu uniform feta don kula da duke jima'a
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karo na biyu godiya ta tabbata da Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masallacin Sheikh Ibrahim rahimahullahu ta'ala da ke wannan jiha ta zamfara a garin gusau a yau juma'a sha tara ga watan shawwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1429 kuma ginin da ya zo daidai da sha shida ko sha bakwai na sha bakwai ga watan goma miladiya ta dubu biyu da takwas taken wannan matashiya kaifa ta kone muhaddisan yaya za ka zama malamin hadisi ko kuma mu rage wa abin kaifi yaya za ka zama ɗaliban hadisi zan yi sha'awar a ce masu sauraro na a yanzu ko galibin waɗanda suke sauraro na a yanzu ɗalibai ne waɗanda suke kan tafarkin neman ilimi muhadarar za ta fi shafar su kai tsaye sama da wanda yake ba kamar su ba duk da cewa shi ma zai iya fahimtar wani abu na rayuwar malaman hadisi ko kuma irin faɗi tashin da suka sha fama wajen neman hadisi wajen tabbatar da digadigan wannan ilimin ilimi ne muhimmanci ilimin hadisi ilimi ne wanda yana da muhimmanci ba sai mun yi dogon bayani akan wannan ba galibin ku kun san haka shine ilimin da yahtaju ilaihi kullu ilmin wala yahtaju ila ayyi ilm ilimin hadisi kowane fannin ilimi yana bukatuwa zuwa ga ilimin hadisi ina magana ilimi a ina nufin ilimin shari'a ilimin da yake da alaka da addini kowane fanni na ilimi yana bukatuwa zuwa ga ilimin hadisi amma shi baya bukatuwa zuwa ga wani ilimi domin ilimi ne wanda yake tsaye da kafafuwansa shi ne ilimin da yake khadim ne mai hidima ne yana hidima ga kowane ilimi yadda ka san amfanin mai hidima a cikin gari ko a cikin gida kai hatta a gidan sarakuna da manyan mutane idan da za a ce gidan shugaba ko wani sarki a ce a kwashe masu hidima a kwashe mai shara a ɗauke su a ɗauke masu dafe-dafe da girki-girki don a janye su to gidan ba zai zaune ba shi kansa mai mulkin dole ya sai bar gidan sai dai in shi zai zama khadimu shi da kansa to haka ilimin hadisi yake a tsakankanin sauran ilimin muka ilimi ne wanda yake khadin saboda haka malamin da zai fassara alkur'ani dole ya zama yana da nasibi a cikin ilimin hadisi domin a ƙashin gaskiya ma idan aka ce wane ne malamin tafsiri sai ka ce malamin hadisi wanda ita ce gaskiya wacce ke ta hakika da za a tambaye ka wane ne malamin da ya kamata ya fassara alkur'ani sai ka ce malamin hadisi saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Allah ya ce da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan alqur'anin domin kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu wa la'allahum sa'idina kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda yake bayanin alqur'ani bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi a ina ake samo shi a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnata sunna qawliya ko fi'liya ko taqririya shi yasa lokacin da aka tambayi sayyidatuna Aisha an khuliqi rasulillah ma za kana jawabuha kana khuluquhu alquran tace dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halayyata sune alquran ma'ana abinda kake karanta alqur'ani din shine halayen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan kamar ta ce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tagwaye ne a hada suke kamar yadda ya faɗa shi da kansa a cikin riwayar abi dawud bi sanadin sahih inni ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ko wa mithlihi ma'ahu lalle an bani alqur'ani an bani wani abu tare da shi kwatankwacin sa shine alqur'ani wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma min ayati llahi سورة القرآن اللي ممكن كلام سوا والحكمة إتتي سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما إتتي أكي كلام سوا أجلال النبي صلى الله عليه وسلم سوى لك القرآن سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم إتتي تكي فسر القرآن إتتي تكي بيّن أبن ليزو أدن قولي أتكين القرآن إتتي تكي تقييد أبن ليزو مطلق أبن ليزو سكي إتتكي سامة قيد إتتي تكي تفسير مبهم أبن ليكي أقولي ita ce take fito da shi karara ita take tafsilin mujmal abin da ya zo a dunkule ita take bayanin ta daki daki da haka sunnan alquran sunna ita ce take yi wa alqur'ani hidima shi yasa da dama daga cikin magabata suke cewa as-sunna as-sunna qadiyatun ala alquran sunna ita ce take hukunci akan alqur'ani shi yasa da aka zo batun nas an-nasikh wal mansukh القرآن الآية تنسخ الآية الحديث ينسخ الحديث الحديث ينسخ الآية wal aya tansakhu al hadith to anan ne aka samu sabani ar-rajih min al aqwal magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai al hadith yansakhu al aya domin shi yake bayanin ta kuma yana daga cikin nan a gurin magabata a taksis ko da abu ya zo a dunkule ya zo da umumi sunna ta zo ta keɓe ta keɓe wasu hukunce hukunce wannan shi ma suna kiran shi nasa hurrimat alaikum almaita waddam wa lahm alkhinzir ubangiji ya haramta cin mushi ya haramta jini amma sunna sai ta zo ta keɓe mai uhillat lana maitatan wa daman kaga sunna ta keɓe wani abu daga cikin gamamman nassi da alkur'ani ya zo na haramta jini da mushi to wannan ma tahsisi malaman salaf suna kiran shi nasakh saboda haka sunna tansakhu alquran lakin hal alquran yansakhu sunna almubayyan la yansakhu almubayyan domin shi annabi bayani aka ce yayi ya zai yi bayanin kuma wanda ake bayanin sai dawo ya soke bayanin kaga abin da ba zai yi ba shi yasa za ka samu al'auza'i imamu shafi'i a ba'in ma bi rabah da wasu daga cikin magabata suna cewa a sunna qawmiyatul ala alquran to duk wanda yana nuna maka muhimmancin sunna don haka a ƙashin gaskiya mai tafsiri shine masanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk sanda ka ɗauki hadis littafin wani wanda ba shi da nasibi a cikin a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ɗau littafin tafsirin sa to sai ka ga abubuwan da ba za ka so ganin su ba sai ka ga hadisai bara gurbi sai ka ga waɗanda ba su inganta ba shi yasa za ga malamai suna ta sukan misali tafsirin sa'alibi wanda ya cika shi da hadisai mawdu'an hadisai suka ce saboda shi bai san bai san menene hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar da Allah ka saurara mana wannan lacca ce ta a fahimta ba ta taji ba ce babu caji a wannan zancen to akwai wasu abubuwa da ya kamata wanda duk zai kutsa cikin wannan fage na neman ilimin hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama na suna kwakwalwarsa suna tunaninsa kuma ya san da su na farko ya kamata ya san cewa ilmul hadisi ilmun salif ilimin hadisi ilimi ne mai girman kai ba ilimi ne mai sauƙin kai ba da za ka ja shi yadda kake so ko ka kwashe shi yadda kake so irin abin da bahaushe yake cewa kwasan karan mahaukaciya a wannan mai hankalin ba sai ga gaske ilimin hadisi ilimi ne wanda yake ji da kansa shi yasa imamu zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na farko cikin tabi'ai imam shugaba sha kundum a cikin harkar hadisi malamin imamu malik rahimahullahu ta'ala yana cewa game da ilimin hadisi innahu yu'jibu ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم علم الحديث علم لا يعجب ذكور الرجال يلا برجم مزا مزا مزا مزا wato a cikin mazan ma maza sannan mata maza ba sa san ilimin hadisi wato a cikin mazan ma sai maza waɗanda suke mata a cikin maza ba za su iya ilimin hadisi ba amma zukurun rijal فهم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره maza maza cikin malamai su ne waɗanda suke neman ilimin hadisi suke neman kowane ilimi na shari'a sannan kuma suka san girman kadarar wannan ilimi ne wa amma mu'addatuhum fa hum alladhina yaquluna aishin na'malu bil hadith amma mata maza a cikin malamai ko dalibai masu neman ilimi su ne wanda za su ce me za mu yi da ilimin hadisi me za mu yi da hadisi ga alqur'ani har ma ka ji wasu jahilai suna fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun wato wani hadisi za ka kama bayan alkur'ani ya ce wa amma aw ma alimu anna sunnata taqdi ala alkitab zuhri yace ba su san cewa sunna ita take hukunci ga akan alkur'ani ba aslahna Allah aslahna Allah wa iyyam Allah ya gyara mu ya gyara halayen mu ya gyara nasu haka da imamu zuhri yana cewa la yaqlubu alhaditha من الرجال إلا ذكرانها ولا يكرهه إلا إناثها ba kowa yake neman hadisi ba sai maza a cikin maza ba kowa yake kin ilimin hadisi ba sai mata a cikin maza hakanan za mu ga wannan ilimi ne wanda saboda wato taurinsa da yadda yake ji yake jiji da kai baya ba da kansa ga kowa za mu ga ba dukkan wani wanda ya nemi wannan ilimi ba ne yake zama wani abu a ciki ba kowa ba ne ya je ya zauna halka zawiyar da ake karantar da ilimi kuma ya fita ya zama ilimin hadisi kuma ya fita ya zama malamin hadisi za mu gani a cikin jami'a al-jami' al-khatib al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' na khatib al-baghdadi ya kawo mana ruwaya daga shu'aib ibn harb ɗaya daga cikin almajiran zuhri yana cewa kunna naqdubu al-hadith arba'ata alaf fama anjaba minna illa arba'a shi mun fita neman hadisi mu wajen mu dubu hudu wato wanda ya sani suna neman hadisi a lokacinsa sun kai su dubu hudu amma waɗanda suka zama wani abu a ciki ya ce ba su fi hudu ba kaga a cikin dubu nawa aka samu abu dawud tsayani wata rana yake cewa kuntu yawman bi babi shu'ba wa kana al-masjidu mal'an na zo kofar gidan shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj abu bisam al-basri ɗaya ne daga cikin fitattun malamai a zamaninsa a ilimin hadisi a zamaninsa a zamanin da yake idan aka yi magana ilimin hadisi to su uba su ne a sahun gaba su ne limamai su ne limamai ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 160 daidai wato ya riga imamu malik rasuwa imamu malik ya bar duniya shekarar hijira 100 da da nawa da nawa 79 saba'in da tara ɗari da saba'in da tara shu'uba ya rasu hijira tana ɗari da sittin da sittin daidai mutumin basra ne basra cikin ƙasar iraki kudancin iraki a yanzu abu dawud tsayalisi din nan almajirinsa ne ya ce wata rana muna ƙofar gidan shu'uba a wannan lokacin masallacin ƙofar gidan wanda ake zama ɗaukar ilimi cike makil da ɗalibai sai shu'ba ya fito fattaka alayya sai ya jingina a jikin almajiransa abu dawud tsayani sai ya ce da shi ya suleiman sunansa kenan ya ce ya suleiman tara haula'i kulluhum aw tara haula'i kulluhum yakhrujuna muhaddithin kana tsammanin waɗannan da suka cika masallacin nan duk za su fita malaman hadisi kana tsammanin haka qultu la yace a bana tsammani kala sadakta wala kamsa ya ce e kayi gaskiya ko biyar ba na tsammanin za su zama malaman hadisi ga su dai sun cika masallaci ma da shi ake jira ya zo ya haddasa na haddasa na amma ce ba na tsammanin zan yaya guda biyar kuntu kamsa biyar fa kace kala na'am ce e biyar yaktubu ahaduhum fi sigharihi thumma idza kabura taraka ɗaya daga cikinsu za ka samu ya zo ya yi tarbuta ya yi tarbutu ana ta yi masha Allah masha Allah da ya girma sai ya watsa ya kama wata hanyar da wa yaktubu ahaduhum fi sigharihi thumma idza kabara yashtaghalu bil fasad ce wani kuma yana matashin sa kullun zaka ganshi a zo ai ta karatu da shi amma da ya girma sai ya zama dan iska a gari sai ya lalace kaga kenan babu maganar malamin hadisi kuma قال فجعل يردد علي yanzu ta maimaita min maganar da yayi shi ba waɗannan ba za su fita ɗaliban hadisi ba abu dawud ya ce sun nazartu ba'du bayan shekaru waɗannan da suke zuwa karatun ina sa ido a kansu in ga cewa wane ne daga cikinsu zai zama malamin hadisin fama kharaja minhum khamsa ba a samu ko biyar din ba muhammad ibn yusuf al-firyadi ɗalibin hadisi ne ɗalibin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Sufyan al-Thawri abokin Shu'ba ne shi ma wani gawurtaccen malami ne a hadisi tare suke kai kawo da Shu'ba wajen neman hadisi gari zuwa gari shi kuma mutumin Kufa ne ya rasu hijirar manzo Allah 161 bayan rasu Shu'ba da shekara daya abokinsa ne abokin neman ilimin tare da shi to shi ne yake cewa shi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi yake cewa qala li Sufyan al-Thawri yawman wata rana Sufyan al-Thawri sai ya ce bu muqarrib ta ma'an nasu alaihi mutane sun yi dafifi a kansa kowa yana so ya ji hadisan manzon Allah fa qala li ya Muhammad tara haula ma aktharuhu thuluthun yamutun wa thuluthun yatrukun أو ثلث يتركون هذا الذي تسمعونه ومن الثلث الآخر ما أقل من ينجب yace kaga waɗannan ga su dai da yawa sun yi dafi kowa so yake shuba a sowa so yake ji sufiyan as-sauri abinda zai bayar na hadisi ya rubuta sai yace to sulusi daga cikin su za su riga mu gidan gaskiya sulusi kuma bayan sun karanta din ba za su kai wani lokaci ba sai su watsar domin za su ji abin da tsauri yake sulusi kuma ma a kalla manjinju sulusin da suka yi saura kuma kaɗan ne daga cikinsu za su yi fice har su zama wani isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i ɗaya daga cikin malaman hadisi a garin kufa cikin ƙasar iran yake cewa kasura man yatlubu al-hadith fi zaman al-a'mash a zamanin wani malami shakundum a ilimin hadisi cikin malaman tabi'ai kananan tabi'ai ana jin shi al'amash sunan shi na gaskiya Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi ya rasu hijirar manzon Allah tana 148 ya girmi waɗancan da muka yi magana a baya ya girmi su shu'ba yana tabakar malaman Imam Malik yana tabakar Imam Malik Imam Malik a ɗabakar malaman imamu malik faƙila lahu sai aka gaya wa shi al'amash ya aba muhammad ma tara ma astara ya kake gani kalli faɗa da ban hadisi ta gabas da yamma ko ina za su nasara da ƙulƙulo qala la tanzuru ila ila kasratihim kada ku dubi yawansu yawansu ba shi ne wani abu ba thuluthuhum yamutun وثلثهم يلحقون بالأعمال وثلثهم من كل مئة يخلق واحد yace sulusi daga cikinsu Allah zai karɓi ransu su mutu sulusi su zama ma'aikata su shiga cikin harkar gwamnati da zarar kuma mutum ya shiga harkar gwamnati shikenan ya yi bai bai da harkar ilimi shikenan za su zama wasu manyan ma'aikata a cikin harkar gwamnati ce wasu sulusi kuma min kulle mi'atin daga duk mutum ɗari wanda zai zama wani abu bai wuce ɗaya ba ashe kaga ilimin hadisi ilimi ne wanda yake sani ilimi ne wanda yake da wahala shi yasa imamu zahabi a cikin littafin da tazkiratul huffaz farko farkon littafin sa yake cewa wala sabila ila an yasira al-hariku الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرفهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والترجل إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا لا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالبداد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن آلست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعلم وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحلول الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث وأين أهله كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ذهبي يكي فأنا مجانا وشي يستحق تستحق أن يك- أن تكتب بماء الذهب yake cewa babu yadda za a yi masani wanda zai dinga taskiya ta malaman hadisi ya yabe su ko ya fallasa su ba zai zama wani abin a zo a gani ba a cikin wannan fanni din sai idan ya kasance mai naci wajen neman ilimin mai bincike game da wannan al'amarin mai yawan muzakara tattauna shi wannan ilimin tare da dukkan wani wanda ya san ya san shi kansa wannan fanni din da rashin bacci da faɗakuwa ko yaushe ya zama a faɗake hankalinsa guri guda ya zama yana da fahimta tare da tsoron Allah da ƙarfan addini tare da adalci da kai kawo zuwa ga majalisar ko majalisun malamai da kirdado da bin abu keke da keke da tsayawa a tattauna abu a bi shi daki daki yace idan mutum ba zai iya zama haka ba ce fada ankal kitabaka lasta minha karya alƙalamin ka kaje far je ka kasuwa a bude maka kanti ka kasa tumatir ya fi maka sauki ba ka daga cikin wani ashabin wannan fannin ba ka da rabo walau sawwata wajhaka bil bidani ko da zaka ko da zaka ainihin wanke fuskar ka da tawada a ganka busu busu budu budu to matukar dai baka tsaya ka da zurci malamai ba ka yi laci ka hana idan ka bacci ka ji yunwa ka jure to ba za ka iya samun wannan ilimi ba Allah ya ce ku tambayi ma'abota sani idan ba ku sani ba ya ce fa in anasta ya haza min nafsika fahman kai wanda nake magana da shi idan kana ji a karan kanka cewa kana da fahimta kai mutum ne mai gaskiya mai addini mai tsantseni to shikenan sa gaban ka gaba ka kama hanyar neman wannan ilimi idan ba haka ba fala ta ta'alla kanka wahalar da kanka idan kana jin kai mai son zuciya ne mai ra'ayin riƙau ne game da wani ra'ayi da ka riƙe wata fahimta ko wata mazhaba to ka haƙura fa billahi la tata na haɗa ka da Allah ka kawa da kanka matuƙar dai ka zama kai ɗan ra'ayin riƙau ne ɗan ta mutum wani ra'ayi ne to ka kawa da kanka kace za ka zama malamin hadisi a ba hanyar ka bace wannan malamin hadisi bai san wani abu ba sai qala Allahu qala rasuluhu idan ka san kai ɗan ragamza ne wato ba ka bin abu da tsari mukhallisun mukhallis ɗan ragamza ɗan harma gaga abubuwan ka ba ka tafiya su da tsari muhmilun li hududillah ba ka kiyaye wato haddi na ubangiji haƙoƙi na ubangiji yace fa arihna minka to dan Allah ka hutar da mu karka je ka samu muna cewa ai wala ya tabar gaza guri guza ya kamata wala ya ya rikito wata wani abu ya kamata a gyara karka wahalar da ka kama hanyar da tafi dacewa da kai ba da dadewa ba za a fahimci abin da yake dan jabu da wanda yake mai kyau makirci mummuna baya aukuwa akan kowa sai ga mazuwansa yace to nayi maka nasiha ilimin hadisi yace fa ilmul hadisi sarif ilimin hadisi ilimi ne mai jiji da kan fa aina ilimin hadisi ina ilimin hadisi ya tafi yana ina ne sai ya ce wa aina ahluhu ina malaman hadisin suke ne suna ina ne kittu Allah arahu kamar ma ba zan iya ganin su ba illa fi kita au tahta tura ko dai ina karatu in ga tarihin su ko kuma suna karkashin kasa duk Allah ya karbi ransu zahabi dinnan shi kansa ba karamin malami ba ne a cikin wannan fannin musamman fannin tarajin abin da ya shafi sanin tarihin malaman hadisi zahabi baharu ne shakundum ne idan muka ga ibnu hajar ne yana shan ruwan zanzan yana roƙon Allah ya kai shi matsayin ibnu hajar ibnu zahabi a ilimin a ilimin rijal ka san wannan yana nuna maka cewa zahabi din shi kansa ba karamin mutum bane to a zamanin sa fa ga malamin sa Abul Hajjaj al-Mizzi mai littafin Tahzibul Kamal wannan mausu'a wannan littafin wanda yake ya tattaro tarihin malamai na kutubus sitta ashabul kutubus sitta ko rijal ashabul kutubus sitta tahzibul kamal wanda aka buga shi wajen cikin sifili 37 yana nan da rai ga su ibnu taymiya ga su ibnu daqiq al-eid ga su alamuddin al-barzali duk suna nan da rai a lokacin amma yake cewa ina ilimin ina malaman hadisin suke ne ina suke ne ina ilimin yake ne ko yana cikin littafi ne ko ko yana suna karkashin kasa wato ka duba fa waɗannan shi kansa ga kuma malaman su kuma dukkanin su malamai ne mizzi kamar yadda ibnu kathir sirikin sa yake gaya mana yace muna karatu yana gengedi amma yana mana gyara mu da littafi shi gengedi yake amma yana gyara yana cin gyaran mu to amma zahabi ya ce shi ya yi ta neman su ya rasa to yanzu in ya zo ya ga ɗan ku ku babu irin mu ai sai kai mu gaban alkali a mana bulala to an ce mai ido ɗaya a garin makafi sarki ne ilimin hadisi ilimi ne wanda yana buƙatar dole durda wa kasratul mumarasa ba ilimi ne wanda dan ka karanta littafi ɗaya biyu uku ko ka gamu da malami ɗaya biyu uku ko ka shekara ɗaya ko biyu ko uku ana tattaunawa da kai a cikin wannan fanni shikenan kawai sai ka fito ka ce kai ma ka zama ka zama shi kamar yadda muke ta yin albani ko ina albani albani ka san albani yayi arha musamman a ƙasar mu albanin nan wato ya shekara 60 yana ta gwagwagwa a cikin wannan fannin amma idan aka ce da shi malami kuka yake Allah إن البغاثة سيكا والنسر إن البغاثة بأرضنا تستنسر شيء لن قرب بينه أقصر مسيئة شيء غا شاه saboda ba a san shi ba akwai lokacin da yake cewa ya halatta ɗalibi saboda ya zo a cikin ayyukan magabata ɗalibi ya sumbanci hannun malaminsa abu ishaqa shuwai ne sai daga cikin ɗalibansa wata rana da ya kai masa ziyara sai ya kama hannunsa ya sumbanta sai ya ɓace hannun sai ce ya shek ba ka rubuta ba a littafin ka cewa magabata suna irin wannan a sumbanci malami a sumbanci hannun malami ya ce to ina ka gan shi ka gan shi ya ce kai ka ga malamin da ya tukunta ce ma ana illa tsohon ilmi ni karamin ɗalibi ne to haka magabata ya hatimuna an fusa haka malaman mu suke waɗannan sune al'ulama'ur rabbaniyun sune malamai na Allah da duniya ta rasa a yanzu to ɗalibin hadisi yana buƙatar tsolin durba ya daɗe yan ana gogawa da shi a cikin wannan harka ɗin shekara goma shekara ashirin wannan kaɗan ce ya ɗauki shekaru hatta ya staƙima uduhu ويشتد عضده ya zama ƙwanjinsa ya yi ƙarfi ya nuna to a lokacin yake da ta cewa saboda haka ya zan ilimi ne da yake buƙatar sai ka yi ta bin littafai ba dare ba rana ka yi ta bincike a ciki ba kamar yadda matasanmu a yanzu ba suke kutsa kansu cikin wannan fage suke ainihin kama wannan ilimi su hauro ta katanga wasu su shigo ta windo Allah ya ce fa atul biyuta min abwabiha ma ka shigo ta windo ka ce da kai a ciki kawai wani ya haddace balkuniya shi kenan ya zama malamin hadisi ya dan haddace ka'idoji ya san menene sahihi الصحيح المسند المتصل بنقل عدل ضابط عن مثله الى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معلل ce a ai kabbara ga ya san hadisi bai san wannan wata duniya ce ba eh lam yara illa ra'at al-dik al-khatib al-baghdadi yana cewa ashbahu al-ashiya'i bi ilmi al-hadith ma'rifatu as-sarf kamar abin da ya shafi sanin gwalagwalai da ka iya gane gwal na gaskiya da wanda yake na jahu ba a gane gwal na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba ta hanyar launinsa ba a ganewa ta hanyar launinsa ko ta hanyar jinsinsa ko ta hanyar danyantakarsa ko bushewarsa ko nauyinsa ko rashin nauyinsa wannan ba zai sa ka gane ba kana gane wannan ne ta hanyar daɗewa cikin wannan sana'a ta yadda da ka riƙe abin da yake gwal ɗin ne kana riƙe shi in har sana'ar ka ce idan kana faɗawa kai zaka ce eh wannan mai kyau ne da an baka ɗan jabu idan kana faɗawa kansa zaka ce ah wannan ɗan jabu ne inda za a ce me ya hujjar ka ta cewa ɗan jabu ne ba za ka iya bayarwa ba kai tsaye zaka ce sana'a ta ce na jima a ciki shi yasa na iya fahimtar menene dan jabo menene wanda yake ba dan jabo ba lokacin da ibnu mahdi abdurrahman ibnu mahdi ɗaya daga cikin malamai ne su malamanmu magabata jabal min jibal ilmi hadith almajirin imamu shafi'i ne ya rasu hijirar manzo Allah tana 198 Abdurrahman ibn Mahdi mutumin Basra ne shi ma wata rana wani ya faɗi wani hadisi sai abdulrahman ibn mahdi ya ce wannan ba hadisi ba ne ba da kyau ɗan jabu ne wasu jahilai suna gurin sai suka fusata aka kawai da mutum ya faɗi hadisi ka ce ɗan jabu kamar yadda za ka ji wasu suna da kun ka hadisi sai su ce ra'ifi ne ɗaya ka ce ra'ifi ne wani ma ce ai kai ne ra'ifi ya za a ce manzo Allah ya ce ka ce da'ifi wani malami a gidan rediyo ya ce a ce manzon Allah ce ka ce ra'ifu kai ne ra'ifu to irin wannan mutanen suna zaune ibn mahdi ya ce wannan ba hadisi ba shi kuma malami ne sannan ni fitacce sai suka ce da ibn mahdi min aina qulta hadha fi sahibina ya zaka ce wannan ba hadisi ya kawo ba ya zaka ce hadisin ba da kyau sai ya ce da su أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال انتقد لي هذا فقال الصيرفي هو بهرج يقول له من أين قلت لي إنه بهرج عبد الرحمن يشي da su ku bani labari da wani zai je ya ɗauko dinari azurfa ya zo ya kawo wa mutumin da sana'ar ta ce wannan ya ce da shi duba min wannan ka bani labari yana da kyau ko bai da kyau sai mai sana'an nan ta azurfa da gwalagwalai ya ce a wannan ba shi da kyau shi kenan sai mutum ya ce a bashi hujjar cewa ba shi da kyau zai tambaye shi min aina qultali innahu bahraj in ma da zai masa wannan tambayar sai ya ce ilzam amali hadha 20 sana hatta ta'lama minhu ma a'lam karbi wannan kama wannan sana'ar ka shekara 20 a ciki sannan za ka gane hujjata in ka shekara ashirin za ka san me yasa na ce wannan ba shi da kyau shi yasa ahmad ibn salih al-misri ɗaya daga cikin malaman hadisi a karni na uku shekarar hijira ɗari biyu da arba'in da takwas ya rasu yana cewa ma'rifatul hadith bi manzilati ma'rifatil dhahab inna ma yusiruhu ahlu sanin hadisi kamar sanin zinari ne ma'abota abin mutanen da suka lazumci abin su suke gane shi saboda haka ana sanin ilimin hadisi bil mumarasa wa qulil zaman sai ka dade an dade ana bugawa da kai ana gogawa da kai kana faɗi tashi sannan za ka zama wani abu a ciki ilimi ne da baya buƙatar garaje baya san garaje sai ka sha wahala shi yasa waɗanda ba su san shi ba idan suka ji malamin hadisi an koro hadisi ya ce kai wannan ba hadisi bane sai su ga kamar ba kamar wasa yake kamar ba da gaske yake ba ya kawai daga jin hadisi ka ce ba hadisi ba wata rana wani ya taba zuwa ya samu abu zur'atun razi ɗaya daga cikin malaman hadisi fitattu a ƙarni na uku ya ce da shi malam abu zur'a kun cika gari kowa ya ta hadisi ku ce wannan ba da kyau wannan sahihi wannan hasan wannan wanda ya hujjar ku ne ya ce kana so ka san hujjar mu ya ce eh ce to abinda za ka yi je ka kawo hadisi hadisai ka tambaye ni a kame da su ka ji me zan gaya maka duk ansar da na baka ka tafi gurin abu hatim arrazi wani malami ne abokinsa ya ce ka je shi ma ka tambaye shi ka je amsar da zai baka sannan ka je ka samu muhammad ibn muslim ibn wara shi ma ka tambaye shi ka je amsar da zai baka idan ka ga an so shinmu sun zama daban-daban wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi sama wannan yayi ƙasa to ka ɗauka kowa san zuciyarsa yake faɗa idan kuma ka ga amsoshin mu sun zama ɗaya akan hadisan to ka san cewa da ilimi muke magana ba da jahilci ba yace shi ko zai gwada yaje ya kawo wasu ruɓa-ruɓan hadisansa ya karanta wa abu zura abu zura ya ce duk ruɓaɓɓu ya garza ya je ya samu abu hatim kun san lokacin ba waya da da waya sai ce ai ya masa waya ne ya ce ba waya ya garza ya abuje ya yi sallama abu hatim ya mutu ci hadisai ne na zo kai mun bayanin martabar su ya ce faɗi ya karanta ce ai rubabu ne ya garza ya samu a muhammad ibn muslim ibn wara ya yi sallama sa me ka zo ya hadisai ne ce ya suke ya karanta ce rubabu ne sai lagun abu zura ya ce ashhadu anna hadha al-ilmu kihada ce ina shaidawa wallahi ilimin nan na bokanci wato ta'amuli kuke da aljanu ka san jahili baya faduwa sai za ka buga da jahili to sai daga kyale shi saboda haka tun da ya bi ya bi ya ce to bokanci kuke har aljanu ke muku ke sarrafa muku al'amura don haka saboda wahalarsa yana buƙatar kuma lokaci sai ya kasance masana ilimin hadisi a kowane zamani kaɗan imam bukhari kamar da khatib al-baghdadi ya kawo a cikin littafin sa sharaf al hadith ko sharaf ashab al-hadith yake cewa imam bukhari yana cewa afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qad umitat فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس yace mafifici cikin mutane mafifici cikin musulmi shine musulmin da ya raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an kashe ta yace to ku yi hakuri ku jure ku daure ya kuma abota hadisi ya kuma abota sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi domin ku yan kaɗan ne a cikin mutane khatib al-baghdadi yayi ta'diki akan maganar bukhari yace fadar bukhari da yace inna ashab al-hadisi aqallu nas ma abota hadisi yan kadan ne a cikin mutane yace yana nufin al-huffaz lil hadisi wanda suke masana mahaddata al-alimin bi turuqihi wanda suka san hanyoyin hadisin da ruwayoyinsa al-mumayyizina li sahihihi wa saqibihi wanda za su iya bambance maka mai kyau da mara kyau ya ce wa ƙasta da rahimahullah maganar da ya faɗa gaskiya ce ya ce da annaka idza i'tabarta lam tajid baladan min buldan al-islam yakhlu min faqih yace ka je ka binciki garuruwan musulmi duk garin da ka je sai ka samu faqihi wanda ake nuna a ce wanda ya san fiqh aw mutafaqqihin ko ka samu wanda yake neman ilimin fiqh yarji'u ahlu misrihi ilayhi malaman garin ko kuma mutanen garin idan suna fatawa suna komawa wajen sai musu fatawa wa yu'awwaluna wa yu'awwaluna fi fatwahum alayh duk sanda za su yi fatawa su koma su dogara da maganar sa yace amma wa tajidu al-amsar al-kathira khaliyatan min sahibi hadith arif bihi amma za ka je gari nawa kai ta yawo a garuruka sai ka ga babu malamin hadisi babu masanin hadisi a ciki babu wani mujtahidi na hadisi a ciki babu wanda yake ya yawon neman ilimin hadisi ya rubuta shi ya ce to ilimi a zamanin imam al-bukhari gabban farijan a zamanin imam al-bukhari a karni na uku kun san karni na uku shine al-qarnu zahabi بالنسبة للسنة النبوية شيء قرن لذاك في قرن نوال نوال saboda irin gwalagwalan littattafan da aka rubuta duk kutubus sitta gaba ɗaya an rubuta su ne a cikin karni na na uku saboda alƙarnu thalith shine al-marhala az-zahabiyya بالنسبة للسنة النبوية amma duk da haka ka duba abin da bukari yake faɗa abin da yake cewa ma a kallo ashabul hadith ashabul hadith a kallo nan wato ma'abota hadisi yan kaɗan ne a cikin mutane a zamanin sa ma fa kenan yake cewa wa qala hadha al-qawl alladhi hakainahu anhu duk da cewa ga yadda zamanin sa yake amma kuma ga irin maganar da yake faɗa خطيب البغدادي يتي فكيف نقول في هذا الزمان me za mu faɗa a wannan zamanin namu wani zamani ne yake magana a kai wani ne da zamanin khatibul bagdadi ƙarni na nawa a khatibul bagdadi ba bukhari ba al-bukhari a ƙarni na na uku al-khatibul bagdadi a ƙarni na biyar ya mutu hijirar manzo Allah tana 463 463 kun ga cikin karni na biyar a cikin karni na biyar yanzu muna karni na nawa na goma sha biyar kaga kimanin shekara dubu kenan amma yake cewa bukhari ya yi maganarsa a zamaninsa da ilimi yake ɗanye shi ina kuma da ya gangaro allah ya masa tsawon rai ya riski zamanin mu karni na biyar me zai ci kenan to mu kuma sai mu ce wa khatib al-baghdadi kai kuma ina ka gangaro ka samu zamanin mu na karni na goma sha biyar cewa qad kunna na'udduhum qalila faqad saru aqalla min al-qalil da muna lissafa su mu gan su yan kadan amma yanzu sun fi kadan zama kadan ilimin hadisi ilimi ne da yake da buƙatar ka ba shi cikakken lokaci baya buƙatar baya yadda da gutsuri tsoma baya baya yadda da asharuwan tsuntsaye yau ka zo gobe ka ki zuwa yanzu kana gurin karatu in an jima kuma kana kasuwa ka hada wannan ka hada wannan kai ina ilimin hadisi bai san wannan ilimi ne wanda yake buƙatar ka bashi cikakken lokaci ka yanke dukkan wani shuguli saboda shi saboda haka dole ne ka bashi lokacinka gaba ɗaya dan shi ya baka wani sashen sa idan ka bashi lokacin ka duka shi kuma sai ya bangara maka wani bangaren fa in a'taitahu ba'dak mana'aka kulla in ka ce bangara masa zaka yi shi fa ba zai bangaro maka ba sai dai hana ka gaba ɗaya saboda haka ilimi ne wanda baya buƙatar tarayya baya buƙatar ka rarraba himmarka kai ne can kai ne nan imamu shafi'i kamar yadda rabi ibn sulaiman al-muradi almajirin imamu shafi'i yake cewa wata rana shafi'i ya wuce ta wajen yusuf ibn amr ibn yazid yusuf ibn amr ibn yazid yana daga cikin kibari fuqaha al-malikiyya a wannan zamanin ya rasu hijira 250 sai ya gan shi yana tattauna wani abu na hadisi faƙala sai imamu shafi'i ya ce ya yusuf turidu an tahfaz al-hadith wa tahfaz al-fiqh hayhata hayhata kana fiqh kana hadisi lokaci daya sai hayhata ka hakura abun ba zai yi ba abu yusuf al-qadi shine yake cewa al-ilmu shay'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak wa anta idza a'taytahu kullak min i'ta'ihi al-ba'd 'ala gharar ilimi ba zai baka tashin sa ba sai ka bada dukanka gare shi in har ka bada dukanka din ma to fa ba lalle bane ka samu tashin ka iya bada dukan kuma akwai garari ka samu ko baka samu ba kamar cinikin tsuntsu a sama ne kamar cinikin kifi a ruwa ku gama ciniki kifin ya gudu ko tsuntsun ya tashi to ka iya bada duka din ba lallai ka samu wani abu ba abu abu ahmad nasr ibnu ahmad al-ayyazi al-faqih as-samarqandi ɗaya daga cikin malaman samarkand yana cewa la yanalu hadha al-ilm illa man attala dukkana wa kharraba bustana wa hajara ikhwana wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazata subhanallahi yace ba wanda zai samu wannan ilimin sai wanda ya watsi da kantinsa a kasuwa ya rufe kantinsa ya manta da shi wa kharraba bustana gidan gonansa ya mutu ya lalace ba a kula da gidan gonan ya watsar da shi wa hajara ikhwana da abokansa abokan sharhodiya ya watsar da su ya yi musu hijira wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazata har ma wani daga cikin mafi mafi kusanci daga cikin dangin sai ya mutu ma saboda hada-hadar ilimi ko samun jana'izar halartar jana'izar ma bai yi ba to wannan shine zai samu wannan ilimin shi yasa za mu ga shaikhul islam abu isma'il abdullahi bin muhammad al-ansari al-harawi yana gaya wa almajinin sa al-mu'taman staji yake cewa hada sha'an sha'nu man laysa lahu sha'nun illa hada sha'an wannan larabcin da kowa zai gane shi هذا الشأن شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن yana nufin neman hadisi sai ka kakkaba komai sannan ka same shi to ashe ka ga yana bukata a tafarrugul kani abu na hudu ilimin hadisi ilimi ne mutasha'ibul funun fannin nukansa wato suna da yawa ban ga ilimi a iya sani na cikin ilimin mukan addini wanda yake da faɗi kamar ilimin hadisi a ƙarƙashin su akwai ilimin mukan da dama wanda dukkan su zaka iya cewa reshe ne nashi amma kuma kowanne tsaye yake da kafarsa aslun bi nafsihi qa'imuz zat tsaye yake da kafarsa kam yana buƙatar shi ma ka bashi lokacinka ka bashi himmarka kuma kowane fanni kowane reshe kuma yana buƙatar ɗan uwansa bai yiwa ka riƙe wannan reshen ka ce ya ishe ka wancan reshen kuma ba sai ka riƙe shi ba kowanne yana buƙatar ɗan uwansa ba za ka fahimci wannan reshen ba sai ka haɗa da wannan da wancan kuma don haka ɗalibin hadisi ba zai zama ɗalibi ba sai ya yi itikanin waɗannan funun ɗin gaba ɗaya idan aka ce a bada misali funun hadis akwai ilmin hadis min haifin riwaya min haifin riwaya ilmin hadis riwaya ka san mutunin hadis ɗin su kansu ka san mutunin hadis ta fuskar riwaya kana buƙatar ka mallaki kutubul mutun kutubul mutun din nan su ma kala-kala ne fanni-fanni ne kana buƙatar ka samu al'usulul sitta misali kana buƙatar ka mallaki bukhari ka mallaki muslim ka mallaki sunan abi dawud sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah sannan kana buƙatar ka mallaki wasu littafan mutum ɗin waɗanda suka gabaci waɗannan kamar kutubul musannafat musannaf abdulrazzaq musannaf ibnu abi shayba sannan kana buƙatar ka mallaki irin su muwaɗa na imam malik muwaɗan nan ma yana da riwayoyi daban-daban ba wai riwayar da ka sani ba shi kaɗai ne muwaɗa kada a ce rawahu malikun fil muwaɗa ka je ka duba muwaɗanka daga farko har bango ka karance ta a gaban malamin ka amma baka ji hadisin ba ka ce kai malamin na yayi wa maliku ƙarya ya ce innamal a'malu bin niyyat rawahu malik ni kuma ban gashi a cikin wadata ba to in kai haka kamar kana yi wa kanka shela ne a kasuwar ilimin hadisi cewa kai baka san komai ba a yi maka abin nan sallar jana'iza riwayoyi ne riwayoyin muwadda za su kai saba'in za su kai saba'in riwayar yahya ibn yahya laifi ita ce a gaban ka kawai kuma ita riwaya ce ma wacce take da kurakure da yawa a ciki riwayar yahya laifi akwai kurakure amma ta fi shahara a ƙasanmu saboda silanmu alaƙanmu da almagrib al-arabi su kuma a wancan lokacin ruwayar yahya laifi ita ce da mutumin mutumin magrib ne mutumin andalus ne saboda haka mutanen magrib al-arabi sun samu wannan ruwayar shi yasa ibnu abdul bar lokacin da ya zo littafin sa at-tamhid sharhin muwadda a muqaddima yake cewa na zabi ruwayar yahya laifi ta zama ita ce matanin da zan yi wa sharhi ba dan ta fi inganci ba sai dan saboda ita ce ta shahara a kasan mu amma a tsakanin sharhin da yake yi lokacin da yake sharhi in ya kawo hadisi sai ya kawo sauran ruwayoyin domin ya gwara ruwayar ta laifi da sauran ruwayoyin almajiran malik ya ga inda ya saba musu da inda suka saba masa da inda suka yi istifaki a nan sai ya fitar da kurakuran da yahya laifi yayi wani lokaci ma su kansa waɗanda suka yi wa ruwaya daga yahya laifi din su ma sun masa wani kurakura akwai kuskuren sa akwai kuskuren almajiran ibnu abdul bar yayi ta gyara irin wannan a cikin littafin at-tamhid muna da ruwayar alka'anabi abdullahi bin maslama alka'anabi wanda ya lazimci imamu malik shekara ashirin har ana masa take da cewa ukaz ukaz malik wato kamar sandar maliku ne duk inda ka ganshi kaga maliku riwayarsa tana nan kusan bukhari ya yi itimadi a cikin littafin sa sahih akan riwayar ka'anabi akwai riwayar abdullahi bin yusuf at-tinnisi akwai riwayar abdullahi bin wahab akwai ruwayar Muhammad ibn Hassan al-Shaybani da sauransu suna nan riwayoyi ne da yawa akwai ruwayar Abu Mus'ab az-Zuhri ita ce tafi kowace girma akwai hadisai ɗari da babu su a cikin sauran ruwayar a cikin ruwayar Abu Mus'ab az-Zuhri amma kai a kasar ka ruwayar daifi kawai ka sani wacce ake zuwa kasuwa a siyo haka aka ce maliku ya ruwaito a muwatta kawai tunaninka in ba a wannan littafin mutu babu wata muwatta a'a muwattocin da yawa kana buƙatar sanin irin waɗannan ka mallake su ka karance su sannan kana buƙatar a cikin kutubul mutun ka samu irin littafan masanid akwai littafan da ake kiran su kutubul masanid kamar musnad imam ahmad kamar musnad abi ya'la al-musili kamar musnad abi daud al-tayalisi kamar musnad ishaq ibn rahuya kamar musnad humaydi musnad abd ibn humayd da sunan dai ba iyaka duk kuma littattafai ne wanda suna nan a kasuwa galibin su ana samun su musnad al-bazzar da sauransu kana buƙatar samun waɗannan kana buƙatar samun kutubul ma'ajim kamar al-ma'ajim al-thalatha al-ma'jam al-mu'jam al-kabir da tabarani al-mu'jam al-saghir al-awsat al-saghir duk littafai ne wagagen littattafai wanda ɗalibin hadisi dole ne ya zama yana da alaƙa da su in ba haka ba to akwai sauran rina a kaba akwai sauran lale littafan da da yawa daga cikin waɗanda suke tutiyar hadisin ma ba su taɓa jin su ba ballanta na su dan su ban da su kana buƙatar wasu littattafai kuma kamar kutubin da iltazama ashabu as-sihha kamar sahih ibn khuzaimah sahih ibn hibban kamar al-mustadrak na hakim kana buƙatar ka samu waɗannan sannan bayan haka kana buƙatar ka samu al-ajza al-hadithiyya littattafan da ake yin su juz'i juz'i kamar juz riwayat abi zubair an ghairi jabir juz ubiba جزء ابن ابن ابي عاصم قاسنا دي ديوا جزء الأربعين نبي حقيقة قاسنا بإياك تلي وانا سوسك في قوة اللي ما يوا الأجزاء الحديثية كان بقاتل كمان لك وقت أقوي جزء الألف دينار وانا أداة شم مالمي sun malami zai iya ba da dinari dubu dinari dubu ba karamin kuɗi ba ne ba zai iya ba da dinari dubu domin ya ya samu wannan juz'in kawai akwai juz'in da ake kira juz'ul baituta shi kuma duk sharaɗin malamin in kana so ka karanci juz'in a gurinsa sai ka kwana a ƙofar gidansa saboda haka sai ka zo ka samu mutane sun yi bacci sun yi furu furu ta juz'ul baituta suna nan fili ga suna kana buƙatar ka waɗannan to wannan bangaren mutum fa bangaren mutum kaɗan ne muka faɗa ka zo kuma waɗannan mutum ɗan aka kutubu shuruf kuma ko akwai littafan da aka yi musu sharhi in bukhari ne akwai littafan da aka yi masa sharhi da dama in muslim ne akwai littafan da aka yi masa sharhi da dama waɗannan littafan biyu idan ka ɗauke alƙur'ani babu littafan da aka yi wa hidima kamar waɗannan littafan guda biyu sayyid bukhari da sayyid muslim saboda haka littafan da aka yi ma waɗannan littattafan sharhi sun fi dubu wani malami ya rubuta bahasi akan shuruhu sahihan kwakule kwakule da zakule zakule da yayi wasu sai sunan su babu su yanzu sun bace wasu kuma suna nan a jibge a manya manyan dakunan aje littattafai na duniya ba su ma fito ba sun ga haske wasu kuma an buga su wasu sun yatsu wasu ba su yatsu ba kana buƙatar ka sami alal aƙalla sharhuhukan da suka shahara irin ibnu sharhin ibnu battal irin su sharhin ibnu rajab fathul bari duk da bai cika ba irin su sharhin fathul bari na ibnu hajar irin su umdatul qari na badr badruddin al-aini irin su irshad sari na al-qasqalani da sauransu ga suna kana buƙatar ka samu alal akalla waɗannan mashahuran littattafan wannan a bukhari kawai sannan a muslim shi ma kana buƙatar ka mallaki lokaci ba zai yiwu ba duk bai ta ambatan waɗannan wannan duk abin da ya shafi fannin hadisi riwaya sannan ka zo fannin hadisi diraya abin da ya shafi ilimin hadisin ta fuskar funun ɗinsa wanda su za su iya baka makami ko kuma wata dama wata ƙwarewa ka iya tantance to waɗannan mutum ɗin wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba kana buƙatar ka san ilmul ilal علم الطبقات علم الرجال فن التراجم فن التراجم karkashinsa akwai abubuwa da yawa a tarajum din akwai tarajum al'amma wanda sun kunshi littattafai ne da suka kunshi yabo da fallasa sun kunshi kuma kowane irin rawi ba lalle na wani littafi wato na musamman ba koma wani irin rawi kamar irin su aljarka wa ta'lil kamar irin su الكامل لابن عبد كمر العقيلي الضعفاء akwai waɗanda suke khasa bi kutubi muayyana an keɓance su ga wasu littattafai kamar kamar tahzibul kamal ko ko al kamal din na farko na al maqdisi da tahzibul kamal kamar tahzibul tahzib taqribul tahzib khulasa ta hadraji da sauransu da sunan da yawa ai hakuri wasu za su ji kamar ana ta zaurance abin da akwai buƙatar wannan ka ce yaya za ka zama malamin hadisi na ce a barta a ɗalibi to a matsayin ɗalibin muke magana kana buƙatar ka san wannan a cikin littattafan fannin tarajin akwai littattafan da suke khasa da du'afa akwai littattafan da aka ware su saboda kawai a faɗi masu rauni ko alal aƙalla wanda aka yi magana a kansa mara kyau mara daɗi cikin mazajen hadisi akwai littattafan da aka ware akan wannan kamar wanda muka faɗa alkamil fi du'afa fi du'afa rijal na ibnu ali kamar littafin kitab al-majruhin na ibnu hibban kamar littafin ad-du'afa lil uqayli kamar littafin mizan al-i'tidal na zahabi wanda an ware su ne akan mazajen da aka taba su ko dai taba wannan da aka yi musu raunin ya an musu rauni kuma ya zama na ba a musu rauni ba almuhim dai an dan taba su akwai littafin da aka littafin da aka ware listiqat kamar kitabu istiqat da ibnu hibban akwai littattafan da aka ware don wasu littattafai mu'ayyanun kamar tahzibul kamal kamar tahzibul tahzib kamar taqrib ko aka ce tahzibul kamal wa furu'uhu akwai littattafan da aka ware kawai don a yi maka bayanin ainihin waɗanda aka jefa da abinda malaman hadisi suke kira ikhtilaf ikhtilaf shine samun rikicewar kwakwalwa ko dai saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko saboda wani bala'i da zai auka wa mutum kwakwalwar shi ta bugu ta tabu da yana da karfinsa yana ba da hadisi ana karba baya da matsala sai ya girma ya tsufa sai ya fara samun rikicewa ta tsufa kaga sai ya daga fadar kuma wasu abubuwa na shirme su ne ake shine ake cewa mukhtalif ko kuma a'a da can yana tsayawa ya bawa abin himma sosai sai wani abu ya shigo masa a rayuwarsa sai ya shagaltar da shi daga harkar hadisi ko aka bashi alƙalanci misali kamar sharik ibn abdullahi al-qadi kamar shi wannan sharik ibn abdullahi al-qadi lokacin da aka bashi alƙalanci sa'a hifzuhu kama muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila shi ma ana bashi alƙalanci ya shiga rigingimu da fitintunu na jama'a da raba rigima da raba gaddama sai kuma harkar hadisi ta safarkwace masa shikenan sai malaman hadisi suka yi masa karantsi to waɗannan su ma sai aka ware musu littafansu al-mukhtalifun ake kiransu mafi shaharar littafi al-kawakib an-nayyirat liman ishtahara min as-siqat bil ikhtilaf na ibn al-kayyan akwai littafan da aka ware lil mudallisi akwai abinda malamai suke cewa tadlisi a harkar hadisi su ma an ware malaman da suka shahara da irin wannan akwai littattafan da aka ware su kuma saboda rubuta abin nan sunaye abin nan sunaye alkazzabun kawai waɗanda suke makaryata su aka ware saboda haka fannin sarajin shi kansa yana da faɗi akwai abin da ya shafi ilmu tabaqat ilmu tabaqat shi zai baka dama ka san wane da wane da wane da wane suna cikin tabaka ta kaza saboda haka sun yi tarayya a malamai sannan kuma sun yi tarayya a ɗalibai shi kansa wannan wani fage ne mai zaman kansa akwai littattafai da aka rubuta da yawa akwai kutubul ilal littattafan da su kuma suna baka bayani ne akan hadisan da aka illanta al-illa al-khafiyya hadisan da zahirin su zaka gan su kamar hadisai lafiyayyu amma a karkashi akwai wata illa a boye so kuma kurakuran manya ne kuskuren babba ba kowa yake gane shi ba to sai aka yi wasu littafan kuma aka ware kamar littafin al'ilal na ibn abi hatim wanda riwaya yawanci riwaya ne daga babansa abu hatim da kuma abokin babansa abu zura kamar littafin al'ilal na ibn madini wanda galibinsa ya bace sai wata kita kankalwa kamar ainihin littafin at-tamyiz shi ma yawancinsa ya bace sai ɗan kaɗan aka samu na muslim ibn al-hajjaj wannan shi ma kuma fanni ne mai zaman kansa kuma shi ya fi kowanne wuya fannin ilal ko a da can ɗan kaɗan ne ake ambatan su ake cewa sun kware cikin wannan fanni za ka ga zahirin hadisi kamar ya zai karbu amma bincike in yayi bincike sai a gano yana da wani tasgaro yana da matsala to wannan ba kowa ne yake fice a cikin wannan ba ɗalibin hadisi yana buƙatar ya sa diga-digansa a cikin wannan fanni to idan aka ce a za ka bibbi irin waɗannan kana ga littafan da kake buƙata kaɗan ne ta wani ɓangaren za ka dawo ilmul mustalah mustalahul hadith shi ma wani ilimi ne na zaman kansa mustalahul hadith ko usulul hadith ko usulul ilmul hadith shi ma wani fanni ne mai zaman kansa kana buƙatar ka san yaran malaman hadisi din in sun ce sahihi me suke nufi in sun ce alhasan me suke nufi in sun ce abbaif me suke nufi in ce almawdu me suke nufi almuallal me suke nufi almursal me suke almu'dal duk kana san ka san wannan yaran ba yare bane da lisanul arab zai koya maka shi dan ka fare a larabci ba za ka iya gane abin da suke nufi ba sai ka karanta wannan fanni na mustala shi zai warware maka yaran nasu zaurancen da suke magana da shi to kana bukatar shi ma wannan ka san shi ashe kaga maktabar ɗalibin hadisi dole ta zama babban maktaba dole ta zama kasuwa shi yasa a da suke ce masa ilmul mafalis wato ilimin me zan ce muku matsiyata ilimin da ba zai barka ka aje komai ba kullum tsiyatsiyar ka kake ko a da can suna cewa man qalaba al hadith aflas wanda duk zai nemi hadisi ya tsiyace komai kudin saboda a da can yana buƙatar rahalat ina buƙatar yawo daga gari zuwa gari yawon nan sai ka je ka ɗauki hayar abin hawa ka biya jinga an ɗauke ka in ma a ce kai mai ƙoƙari ne za ka yi tafiya da ƙafa don akwai wanda ba su da ko kuɗin haya a ƙafa suke tafiya kamar muhammad ibn tahir al-maqdisi ɗaya daga cikin malamanmu na hadisi yana cewa bultul dama marrataini fi talib alhadith a garin neman hadisi sai da dai fitsarin jini har sau biyu ce kuma saboda tafiya daga Baghdad in je maka daga ina ne in je ina ne a kafa a kas yake dabawa to wani bai da abin nan shi yasa suke cewa ɗalibin hadisi dole ya zama yana da sauri a abubuwa uku ya zama sari al-mashi sari al-kitaba sari al-qira'a mai sauri in yana tafiya ya zama mai sauri a wajen rubutu sannan mai sauri wajen karatu sai ya zama kwararre akan wani a wasu saka ce sari al-mazuri ya zama taunansa ma mai sauri wato wajen cin abinci shi yasa in suna aka sukan ci abinci ne mai laushi laushi wanda ba buƙatar ba buƙatar dadewa kana tauna kamar me kenan eh a nama ina kai laushi a a mai laushi laushi kamar amala amala ko irin sa alala wacce ba za a dade ana tauna ba da ka jefa ma in ka ga dama ba sai ka tauna ba kuma za ta wuce lafiya lau akwai wani da na karanta tarjamarsa har yanzu na kasa koma in duba sunansa na manta sunansa tarjamarsa na karanta a siyar alamin nubala shekararsa talatin baya cin abinci ma da hannunsa sai dai wata yar uwarsa ta dinga yi masa lomar saboda mashigul ya shagala da rubutu kowane lokaci in ba lokacin abinci sai dai a zo a ajiye yana nika bakin ana sa masa yana kawai wasu in kana jin tarihin nasu kamar tatsuniya wallahi kuma da gaske da gaske ne ka ga mutum an nuna maka a ce ya haddace hadisi dubu ɗari dubu ɗari biyu imam bukhari yana cewa ya haddace hadisi sahihi dubu ɗari ya haddace wanda ba sahihi ba dubu ɗari biyu hadisi dubu ɗari biyu aka kaɗan bane kaga akwai lokacin da Imam Bukhari da ya zo Baghdad mutanen Baghdad suna rena mutane a lokacin suna ga su kaɗai suka iya duk wanda ya zo an fi shi kamar yadda kanawa ke cewa Kano Kano ta dabu tumbin giwa ko da mai ka zo an fi ka da kenan to kuma mutanen Baghdad da haka suke don haka lokacin da Bukhari ya zo daga ƙasarsa can Bukhara da ya shigo Baghdad sai ake masa kallon reni da aka ce ga wannan bukhari ya zo sai ya ce bukhari la yuhsinu yusalli wanda ko sallah ba bai iya ba da wani ya zo ya gaya masa ya ce bukhari ya ce ka zo zan baka hadisi dubu akan sallah zan karanta maka hadisi dubu alf hadis fi sallah wanda ya haddace hadisi dubu ka ce bai iya sallah ba to waye ya sallah saboda haka suna buƙatar gaggawa a cikin al'amura don haka in ma a ƙasa za ka tafi kana buƙatar kuma guzuri da za ka riƙe domin dole za ka ci za ka sha idan ka je gari kana bakunta dole ka je ka nemi gidan haya ka kama kuma dole ka biya kana buƙatar takardar da za ka yi rubutu a jiki kana buƙatar alƙalami kana buƙatar tawada duk waɗannan abubuwan ba za a baka su kyauta ba sai ka saya da kuɗi kaga ashe kenan dole koyaushe cikin kashe kuɗi kake idan a yanzu ne littattafan nan da aka bubbuga kana buƙatar ka mallake su kana buƙatar ka sayi wannan ka sayi wannan ka sayi wancan ka sayi wannan kana buƙatar waɗannan ashe kaga in har kana so ka zama wani abu to lokacin da kake nema sai ka haƙura ka haƙura da maganar tari ko sai dai kai tari dan ka sayi wani littafi ba wai kai tari dan ka tara ba to shi yasa a wancan lokaci suke cewa ilmul mafalis shu'ba ibn al-hajjaj bin abu bisam ya kasance fakiri ne gaya dan uwansa shike bashi abinci shike ciyar da shi dan uwansa yana kasuwanci shi kuma yana harkar neman hadisi in zai tafi ga wani gari neman hadisi akan hadisi ɗaya sai ya kara ɗaya garuruwa hadisi ɗaya to duk wannan ilimin hadisi yana buƙatar wannan ɗalibin hadisi shi yafi kowa sanin muhimmancin littafi shi yafi kowa sanin muhimmancin littafi ba za a gaya masa sanin kimar littafi ba to don haka ɗalibin hadisi yana buƙatar wannan in aka zo sannan kuma abu na gaba ilimin hadisi yana buƙatar attajarracin tasiri kamar sauran ilimin muka ba ka wato iya kwankwaɗar rana ɗaya ba za ka iya kwankwadarsa rana ɗaya ba yana buƙatar ka bi abin daki daki daki daki babu ci da zuci babu garaji in ka gama wannan ka je na gaba in ka gama wannan ka je na gaba za ka fara ilimin mustalah to kada ka je ka kinki mota da ribin rawi akwai wanda wai zai karantar da ɗalibai mustalah sai ce su kawo ta da ribin rawi ta shi za a fara wai sauran duk ana karantar da su ko kuma a'a an an jabalwala bala a ɗauko time ne wani so yake in zai tafi karatu a ganshi da timatiman da ta ce kai wancan ba kalamin kananan karatu yake yi ba manya manya kuma manya manyan nan sun bi karfin sa ba iya daukar su ha ka fara da nukhbatul fitr ta ibn hajar ka gama ka ka dauki nuzha ka gama ka dauki al-ba'ith al-hasib ko ikhtisar ulum al-hadith na ibn kathir ko alba'is alhasis na Ahmad Shakir ka gama ka tafi ma'rifat ulum alhadith ko ko kitab almuqaddima na Ibn Salah ka gama sai ka tafi shuruhin Ibn Salah kamar tadribul rawi din ka tafi shi daga nan kuma ka hada da littafan annukat annukat na zarkashi annukat na Ibn Hajar annukat na malamin sa at-taqyid wal idah na na al-iraqi haka haka ka bi abin daki-daki to kafin a ɗau lokaci sai ka ga cewa ka yi ido amma in ka taryo abin daga gaba to wallahi mulkushe ka zai yi ka kasa gane komai don haka yana buƙatar tadarruj idan za ka zo haddan hadisai ko ma karanta mutum ɗin fara da misali kitabu al-arba'un nawawiyya fara da shi wasu aka ce za a karantar da ilimin amma arba'unan nawawiya za a karanta wani sai ka ga ran shi ya ɓaci shi tun tasowa ake karanta arba'unan a islamiyya ma shi aka yi musu da za a ce a fara da al'arba'unan nawawiya wanda ko ba haka bane ka fara ta kanka idan ka gama ka je umdatul ahkam na ibn qudama idan ka gama ka matsa gaba irin kamar littafin bulughul maram min adillatil ahkam na ibn hajar al-asqalani idan ka gama ka tafi littafin da suke sun yi jam'i baina sahihai kamar littafin al-lu'lu wal marjan na muhammad fuad abdul baqi ka dauka ya hada maka riwayoyin da bukhari da muslim suka yi ittifaki akan su yayi kuma kokari ya istisai ba ba laifi sai ka dauke shi ka shiga ka shiga hadda lokacin da kake hadda tsaya kan sahihi yana da kyau ka tsaya akan sahihi yana da kyau to sannan kafin nan ka fara shiga kuma littafan da suke da asanid irin su bukhari muslim haka amma wani sai ka ga an fara karantowa sai ka ji an ce ya sa karatun hadisi amma abu dawud za a fara abu dawud wani ya ce ta tirmidhi zan fara wani ya ce ta muwadda to wannan bai san maratib na na karantarwa ba dalibin hadisi yana buƙatar tadarruci abu abun daki daki to bayan wannan duka abin yana buƙatar himma da haƙuri da juriya da rashin bacci kamar yadda zahabi ya gaya mana kada ka ɗauka ɓata lokacin ka kake wannan duk a cikin neman ilimi kake yin sa muzakaratul ilmi billahi cikin dare ka tashi kai muzakara ka bibiyi ilimin da ka sani yawan maimaitawa yawan tattaunawa da waɗanda suke abokan wanda suka yi tarayya da kai wajen neman ilimin waɗannan duk abubuwa ne da za su taimaka maka ainihin ka fahimci wannan fanni lokaci ya yi ya tafi sosai dole ne in tsaya nan na san bayani akan wannan fanni ba karewa zai yi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu gaba ɗaya cikin ladansa Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
alhamdulillah yan waje sun ji ɗanɗano na da an yi
ba kamar wani
kuma da ba da waɗannan abubuwa Allah shi kwana da mu mu lura akwai jan aiki gaban ɗalibai idan a ce hadisi a zubida to lalle nan ma ka zama na ya ɗan taɓo ne kaɗan fa da akwai lokaci ko he da haka to bayanin za ku ji he da haka fata Allah ya sa wannan ya zama matashiya gare mu mu ɗalibai ɗan abubuwan da mun ka ji na mu yi ƙoƙarin ɗabbaƙa su wala Allah mu kama hanya kawai da malamin ishara kama hanya ma ake magana ba a kama hanya ba wani zai sa a kama hanya haka da fata Allah ya hanyar da mu sannan yanzu insha Allah wannan sa'id zai yi ta'aliki ga wasu abubuwa da ya kamata ya ƙara bayyana da su ga wanga karatu ko ko zai ƙaro wasu abubuwa da ya tabbatar da shukura insha
Alhamdulillah. ina ɗan والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم بسنته الى يوم الدين اما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته babu shakka za ku iya yarda da ni cewa wannan lecture tana da bambanci da sauran lectoci waɗanda suke ba da caji ta da tun farko malam fara ishara da masu kabbara cewa ba lecture ba ce ta kabbarori lecture ta za ta ba da ilimi mai zurfi Allah ya saka mana da alkhairi a matakin farko malam ya bayani akan muhimmancin ilimin hadisi sannan kuma ya zo ce kamar abinda malamai suka faɗa cewa ilimin hadisi ilimi ne salif ilimi ne wanda ke da girman kai zai ba da kan shiga kowa sai ga wanda ya ba da lokacin shiga ba ɗaya gare shi shi kan shi ma ilimin zai ba shi wani sashi ne nashi ba dukkan shi ba to wannan gaba allah ya kinka tana da barkan muhimmanci zan zan tsaya kan ta kaɗan wani da manzanni da mala ya faɗi ƙarƙashin wannan kalima ba suna sa ɗalibin ilimi ya guji ilimin ba ne ya nisance shi ki tuna da ilimi ne haka mai wahala mai wuya har malami ya tara ɗalibai dubbai ya ce masu amfana da ilimin ba za su wuce mutum hudu ba to irin wannan kada ya sa ɗalibi ya ɗauki cewa kenan wannan ilimi kada ma mutum ya sa rai da ba zai same shi ba in dai mutum dubu hudu sun zauna gaban malami ya ce mutum hudu kawai za su amfana to wata kila kana a tunanin cewa to wannan ne zan wahalar da kaina a wannan lokacin kenan lokacin himma lokacin hadda lokacin malanta ta gaskiya aka samu malamai sun faɗi irin wannan magana ga ilimin hadisi to ga ina mu yanzu da ba himma ba ƙarfin hadda ba ko mafi yawan malaman wannan fanni to wannan magana ta ta sa mu yi sanyi mu ce ilimi ne wanda ba za a same shi ba mu kuma yanke kauna misali irin abin da malam ya faɗi da ilimi ne da ake yanke kauna a cikin shi muna san malami irin wannan malamin a wannan fagen a ba ɓata magana ba ka tafi da haka kada mu taɓa kuskura mu ɗauki cewa kasancewar ilimin hadisi ilimi ne sanin cewa a yanke kauna a yi ban kwana da ilimin a yanke shiga shi ko neman shi ko kusa kudin abubuwa din abin da kawai ke kara ma ɗalibin ilimi shine jajircewa da dagewa da ɗamara kamar mutumin zai shiga ruwa ne aka ce mashi ruwan nan suna da zurfi ko mutum zai shiga inda haƙƙi yake a ciki akwai kaya kuma bin wuri ya zama dole ya zai yi tanadi da shiri da ɗaukar mataki to haka waɗannan maganganu da malam ya faɗi mana suna sa mu jajirce mu dage dan ilimin nan dole sai an yi shi da in ba shi babu addini ta hanyar shi ake sanar addini da haka malam ce mai tafsiri ma ba zai taɓa zama mai tafsiri ba sai in ya zama malamin hadisi kuma yake ilimin hadisi ilimi ne hadim ilimi ne wanda ke hidima ga dukkan ilmoma ilimi ne kuma wanda kowane ilimi yake bukatuwa gare shi shi baya bukatuwa ga kowane ilimi malamin sira yana bukatuwa ga ilimin hadisi malamin tafsiri haka malamin fiqh haka kai har malamin luga yana da bukatuwa ga malamin hadisi ashe ya ga ilimin ne na dole kamar misali na baya hanya ce mai haƙƙi kuma haƙƙin an ce akwai kaya a cikin shi kuma hanyar dole sai an bi ta kaga dole muke tanadi na bin hanyar to haka ilimin hadisi yake wa'annan manzanni da malamai faɗi da malama da suka faɗa kada su sa mu yanke kauna daga ilimin kada abin su bamu shi ne jaji da kuma jajircewa da dagewa cewa lallai ilimi ne da sai an tsaya an jajirce an yi magana wato an neme shi yadda ya kamata ba kamar da wasu mutane suke tsammani ba kamar da wani taɓa zuwa garin da yake cewa shi kada ya ishi ibn taymiya yace shi kadai ya ishi ibn abdul hadi waye ibn abdul hadi yanzu kuma yace waye albani in kun ce muku albani ya ba'afa kuma ku ce ibn hajar al-haythami shi ma ya ba'afa sai da kyabon kamar wai wani abu mai huce haushi ya ce wannan ba'ibi ne ko wannan maudu'i ne to kuma ku samu wani malami ku ce shi ma ya fahaha to sun ce ba'ibi ne kuma ku ce sahihi ne malam wani ya faɗa to irin wannan kalmomin wanda bai ji irin waɗannan maganganu da mala ya ambata ba shi ke yin su yake kuma furta su yake ganin kama abu ne mai sauki da haka mala yake albani ya yi arha mutane kowa jaji sai da akwai albanin zamfara akwai albanin lagos akwai albanin ilale da wanda ya karanta hadisin da wanda bai karanta ba ya ɗauki wannan lakabi na fitaccen malamin hadisi ya ba kan shi amma ne cewa abu ne mai sauki littattafai ne ku da mutum zai karanta ya kai da irin wannan matsayi alhali albani wanda ya irin wannan shekaru da Allah ya ambata so da yawa da aka yi magana akan fage ilimi ce ka shi karamin ɗalibin ilimi ne a wannan lakta ya zaka zaka yabi malam an taba yaban shi a jidda ya fashe da kuka yace wallahi la ilaha ghairu alladhi ash'uru bihi fi qararati nafsi anni tuwaybu kaga shi ilimi ne da ke bukatar tsayawa a jajirce a neme shi yadda ya kamata kafin a samu wani abu a cikin shi suna ƙarshe malam ya ta bamu kayan aiki hanyoyin da ɗalibi zai bi da matakan da zai bi da littafan da ya kamata ya samu mataki bayan mataki ya kuma kasa mana wannan ilimi da kason da yake da shi ya kuma gaya mana abubuwan da ake bukata na littafai a kowane kaso sannan kuma ya faɗin abubuwan da dole sai an same su kamar التدرج kamar المذاكرة kamar الهمة علو الهمة wa'annan suna da matuƙar mahimmanci kafin mutum ya ɗanɗani daɗin wani abu na wannan fanni da ma ya magana a kan shi ina roƙo Allah maɗauki sarki ya saka mana da alkhairi da kuma amfanar da mu sannan abu na ƙarshe ina son mu yi amfani da wannan damar ta rikodin da aka yi kowa ya je wannan lakca ɗin da takarda da biyu ya rubuta wasu muhimman abubuwa a ciki ibn galibin mu saurare muka ta yi masu rikoda a handset suna da yawa masu da rikoda suna da yawa amma ban gwada suka yi rikodin da rubutun hannunsu ba sai ɗan kaɗan to yana da kyau mu bi wannan kasafin ɗaya bayan ɗaya mu rubuta muhimman abubuwan da malaya ambata musamman da ya faɗi ɓangaren riwaya ga abin da muke bukata na littattafai bangaren jiraya ga abin da muke bukata to ire iren waɗannan da kuma yazo wajen mustalah wanda shine kusan mataki na farko da mafi yawan muke bi to waɗannan matakai na littattafai da ya faɗa mu yi kokari mu rubuta sunayensu mu dinga neman su guda guda mu kuma nemi malaman da suka san fannin mu karanta su a wajen su domin fanni ne wanda ma'abutan suka karanta kwarai da gaske to idan ka samu ma'abucin shi a garinku ko a yankinku to kai kokari ka ga cewa cikin wa'annan littattafai da malaya ambata ka karanta ɗaya biyu uku ko ka karanta su gaba ɗaya a wajen malami domin kai ma ka samu falalar da ke cikin wannan ilimi domin da wannan ilimin ake kara addinin Allah da babu ilimin hadisi da maganganu sun yawaita a cikin addini wanda ba su da tushe ba su da asali kamar da biyar ilimin hadisi sanadiyar ilimin hadisi Allah maɗauki sarki ya kare wannan addini namu a ƙarshe saboda abin da ka samu na rikodin da hankali ina roƙon yan uwa da Allah duk irin wannan lakta mai matuƙar muhimmanci a bar rikodin da hankali da suka mai yan uwa da suke rikodin na kasuwanci ana ɓata masa rikodin to muna fata da Allah a yi haƙuri a haƙura ka je ka samu masu yin rikodin ka sai kasa a wajensu don galibi rikodin da za ka yi na awa guda kuma da wahala ka iya awa guda tun kana sauraron shi kuma da hankali har ba su bai baka dama ka ƙara saurari gaba ɗaya to wannan shi ne dan abin da zai a karshe na roƙon Allah ya saka mana da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah
ina saka mana da alkhairi akwai sakon kwamishina na addini shi Dr. Malam Tukur dan je biya ma awal khamis ya ce sun taho tare da shi zai zo nan to sai dai a wani babban abu an kirawo shi akai don haka yace a sanar da yan uwa yana neman afuwa saboda harka aiki sannan ban sani ba ko malam zai dan wani dan uwa ne ke nema ga Allah daga malam cewa ji dan wani abu kaɗan na shi tarihin malam ko da a taƙaice ballantana ga neman iliminsa wannan wata abin gani ya yi a kan Allah malam yana da kyau gaskiya ciko ne ga takaici saboda ana cikin magana hadisi ne a magana hadisi ce a karu kalla ka ne kaga lafiya bi ilmi lil hadis a a sai da ciki malam ya dai kiya na dai dan mako ne abin da sani ya yi digiri na dai ya yi digiri na biyu ya yi na uku duk akan fannin hadisi a jami'a islamiyya ta madina amma mala ya ce wanda ya kawo wannan dalab ya hankuri ba zai abin da assalamu alaikum wani kallon kuma wani alama ta ta malanta Allah ya kara mana ilimi